أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته to a jerin darussa da karatuttuka da muke yi da fa'idodi da muke cirowa a cikin waɗansu ɓangarori na ayoyin alkur'ani mai girma a yau da izinin allah subhanahu wata'ala za mu tattauna akan wato isa ta annabi nuh alaihi wa ala nabi na aftaru salatu wa tammu taslim da ta zo a cikin suratul shu'ara tare da gabatar da waɗansu bayanai a matsayinmu na ɗalibai fa'idodin da Allah ya muka tuna da su kuma waɗanda muka sani za mu ɗanyi ƙoƙari kuma abinda lokaci wani lokaci ya bada dama muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar kuma Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance ba mu da mu da ku gaba daya in muka dubi suratu ash-shu'ara qissa ta annabi nuh da ta zo alaihi wa ala nabiyina afdalu salatu wa atammu taslim mabudin ta shine kazzabat qaumu nuhin al-mursalin to in muka duba mun faɗa a darasin da ya gabata me yasa aka fara buɗewa da kissa annabi Musa tare da cewa kissa annabi Musa ta gabaci kamar zamanin annabi Musa zamanin annabi Nuhu ya gabaci zamanin annabi Musa muka kawo dalilin da malamai suke cewa galibi saboda kamanceceniya ta shari'a annabi Musa alaihi wa ala nabiyina afdalu salatu wa sallam shari'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da irin kalubale da ya fuskanta ko ba kaba sun yi kamanceceniya da kuma sauransu da abubuwan da malamai suke kawowa sannan muka ce kissa ta Ibrahim ita ma an kawo ta gabanin kissa ta annabi Nuh saboda laraba suna iddiyayin suna akan hanafiya kuma suna akan wato shari'a ta annabi ibrahim sai aka bayyana ga aƙida annabi ibrahima ga shari'a shi kenan su ƙarya ce suke yi ba wannan hanya ce suke bi ba an gane ko to sai aka zo da kissa ta annabi nuh na fata an fahimci ni kenan kaga nan yanzu muka dubi annabi nuh da aka kawo kissa shi zaka iske ya gabaci waɗancan ma'ana ya gabaci annabi musa ya gabaci annabi ibrahim ko ba ka bane amma bayan an karkasa annabi nuhu waɗanda za a kawo kuma an gane ko su ko sun zo bayan annabi nuhu ne kenan kissoshi biyu da suka gabata ba a hankalta ma a tartibu zamani ba alwujudi a kissoshin da za su zo bayan annabi nuhu kuma sai kaga an hankalta ma a tartib az-zamani alwujudi hasba muqtada alhal wal maqam wannan balaga ce ta alqur'ani shi sa rashin hankalta ma wannan yana daga cikin da kisa ba za ka iya fitar da wasu fa'idodi ba to mabudin wannan kisa kadzabat qaumu nuhin al mursalin anan akwai wani abu da ya kamata mu fahimta shine cewa mabudin kissa annabi Musa da kissa annabi Ibrahim ya bambanta da wannan mabudin wannan kissa ta annabi Nuh dan can wa idna da rabbuka Musa an itil qauma zalimin kissa annabi Ibrahim watlu alaihim naba Ibrahim ina fata ana fahimta ta amma wanga kazzabat qaumu nuhin al-mursali me yasa mabudin ya bambanta kaga ba kowa ke tsaya wannan ba al-udul al-qur'ani an gane ko al-udul al-qur'ani wajen iftitah al wato al-qisas abin da ya kamata mu gane kissa ta annabi Musa galibi Allah yana fara bada yana fara bada kissar annabi Musa da lokacin da Allah ya tura shi ya je yi wa'azi galibi in kuka diba kissa annabi Musa inda an ka kawo ta tun shi na yaro cikin suratul wato qasas ne na fatan finci ne amma galibi za ku ga annabi Musa kissa shi tana farawa ne da lokacin da aka wato tura shi za ga ko cikin a'raf da aka kawo sai aka kawo wa qala Musa ya fir'aunu kaga an yanke zancen haihuwar shi ban sani ko mun fahimta ba to shi yasa Allah yana fara kisa annabi Musa daga wurin da aka tura shi ya zama manzo galibi duk da yake akwai wa'azi a cikin rayuwarsa ya taso a cikin rauni a cikin al'umma mai rauni har Allah ya mayar da shi wani abu mun gane ko to shi yasa kaga mabudin ta ba a ce kazzabat qaumu Musa al-mursalin ba dan saboda ana nuna maka kisa annabi Musa inda aka fara abubuwan kafin ma a tura shi ya zan manzo akwai wasu abubuwa da suka faru musamman magana annabi Musa da Allah subhanahu wataala mun gane wannan kissa ta annabi Ibrahim sai aka ce watlu alaihim naba Ibrahim shi ma uslubi ne na kissa ta alqur'ani an gane ko watlu alaihim naba abnai adama bil haqq id qarraba qurbanan fatuqabbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al akhar watlu alaihim naba alladhi atainahu ayatina fansalakha minha fa atba'ahu ash-shaytanu fa kana min al ghawin uslubi ne na alqur'ani kuma ya canza yayi amfani da wani uslubi wanda ya an ce ka ba su labarin annabi ibrahim kidan kaga nan kamar ana son a ja hankalinka ne ya an ce za a baka labarin wani mun fahimci wannan sannan kuma kaga da ya ce watul alaihim na ba'a bane adama bil haqq amma da zo watul alaihim na ba'a ibrahim bai ce bil haqqi ba to dan ba a kawo bil haqqi ba ke nuna cewa shi tarihin annabi ibrahim ba bil haqqi ba duk abin da ke cikin alqur'ani mai girma gaskiya ne ina fata ana fahimta ta kinan da aka ce bilhaq ba wai shi ke nuna wurin da ba aka bilhaq ba ba da gaskiya ba ne a a itimadan ne kawai an san da duk wanda ya imani da alkur'ani ya san duk abin da ke cikin alkur'ani ne mun gane wannan ko to shi sai aka bude da wannan uslubin kenan me yasa aka caccanza wa idh nada rabbuka watlu alaihim naba ibrahim kazzabat qaum nuh lil mursalin aka caccanza uslubi ne na tafannun na balaga ta alkur'ani mai girma mun gane wannan da kyau to to Allah subhanahu wataala sai ce kazzabat me yasa aka fara da kissa ita ko annabi da ƙaryatawa kaga in an ce a baka labarin annabi ibrahima uslubin ko wa idh nada rabbuka musa an itil qaum adh-dhalimin ba a baka ba wato mabudin kissar za a tafi ne da kai ma'ana in ce mabudin kissar ba a baka kamar abin da yake kissar ta kumshe shi gaba ɗaya ba ma'ana za a bi ka ne a hankali a hankali har akai ka zuwa ga ƙarshen kissar amma da an ka ce maka kazzabat qaumul wahid lil mursalin kamar an baka ma cewa su su rage sun ƙaryatar da annabin Allah ma'ana ma su da da abinda kumsar kissar ta kumsa gaba ɗaya aka buɗe ina fata ana fahimta ta to kuma wannan uslubi ne na karantarwa zaka iske su malamai za su karanta maka ka'idodi sannan sai su baka misalai wani kuma zai baka misali sannan ya baka ka'idodi ina fata an fahimci ni tana yiwa a zo a baka abu a dunkule sannan a fayyace ma shi wani lokacin ana iya fayyace ma karshe kuma sai a yi ikhtisar a hammul nuqat al-asasiyya duka Qur'ani yana amfani da wannan kaga an kace sun karanta da abin wa'ai magana ta rage ta kai amma shi annabi Musa sai ga an bari sai da an ka zo karshe sai an ka ga abin da ya faru annabi Ibrahim sai da an ka zo karshe an ka ga abin da ya faru mun gane wannan ko to kazzabat qaumu nuh lil mursalin mutanen annabi nuh sun karyata manzanni ana akwai masaloli amma bari mu dauke su kazzabat an kawo ta'un saboda kalimata alqaumu jinsi ne to shi ko ismul jins matsayin ma'anar shi jam'i na san kace kazzabat qaum ba a ce kazzaba qaumun nuhil mursalin ba na fata an fahimce ni sai an kawo ta'un kamar yadda jam'u taksir ana kamai ta'un qalat rusuluhum afillahi shakkun sai manzanni babu mace cikin su amma qalat na hankalta ma kalma ta ar-rusul tana ɗaukar bi ta'wilil jama'a kenan qalat jama'atul rusul ina fata ana fahimta ta yawwa to كذبت قوم نوح المرسلين متانا النبي نوح سن قريت منزني نوح المرسلين نن تنويني ني ba sani kuma fahimta ba tanwini ne tanwini to ana akwai mas'ala guda biyu a gurguje nake son dan taba su tanwini mai fathatai ne ko kasartai ne ko dammatai ne asalin shi nunu sakina ce sai aka shafe ta yanzu kaga an ka ce muhammadun idan ka kai damma biyu kana iya ka yi donma ɗaya sai ka yi nunu sakina duk abu guda zai bayar shi yasa tanwini suke cewa nunun sakina tathbutu talhaqu akhir al-kalimat tathbutu lafzan la khattan da muhammadun da muhammadin da muhammadan to shi yasa da yace kadzabat qaumu nuhin al mursalin da yawa ma cikin masu karatu sun ce kadzabat qaumu nuhin al mursalin kuskure ne a'a nu yanzu nuhin din nan asalin shi ha'un ce mai kasra da kuma nunu sakina to tun da nunu sakina yanzu ta zo sai ta haɗu kuma da lamun ita ma sakina ce sai an kace wa in sakina ne taqaya faksir ma sabaq in harufa masu kuni biyu suka haɗu sai ai mana wanda ya gabata kasra wannan shi ma galiban ne ba ko ina ba an gane ko to kenan kazzabat qaumu nuhi to ita ko waccan kasra ta biyu nunu sakina ce sai an tana da sukuni sai an kai mata kasra sai ka ce kazzabat qaumu nuhi nil mursalin wannan abu na farko kenan abu na biyu kalima ta nuhu ma'arifa ce kuma ma'arifa ba ce alam ne wa to ma'arifa kuma ba ta ɗaukar tanwini tunda an ka ce rajulun na kira ne to qaumu nuhin ma'arifa ne kuma ma'arifa da tanwini kaga abin ya zo da matsala yanzu dole wasu ka'idodi na nahawu da wani wane ne sai ka binciki manya-manyan littattafai za ka fahimta me ake son a ce algurguje a nan suka ce ana iya suna tanwini in ya zamanto ajami ne ma'ana asalin shi ba larabci ba ne ina fatan fici ne duk malamai sun yi ittifaki wato kamar akwai matsala da aka yi saɓani duk kalmomin da a cikin alkur'ani larabci ne ko ba larabci ba ne inna azannahu qur'anan arabiyya to amma idan muka duba sai malamai suka yi magana biyu wasu suka ce dukkan kalmomin da ke cikin alkur'ani larabci ne wasu suka ce a'a akwai waɗanda asalin su ba larabci ne daga baya suka koma larabci wasu kuma suka ce a'a dama da laraba da waɗancan kowa ya amfani da su sai aka sa tsammanin laraba sun ɗauko ga waɗancan amma ala ayyati hal mas'ala ce mai muhimmanci saboda arabiyyatul qur'an abu ne mai muhimmanci duk inda ta kai ta kawo an gane ko waɗanda suka ce ma komi cikin alkur'ani larabci ne sun fitar da sunayen da asalin su ba na larabawa bane tunda tunda ba laraba suke magana da su ba yiwa mai da su larabci ba sani ko mun fahimta ba irin su ibrahim irin su musa ina fata an fahimce ni abin nan to ala ayyati hal suna in ya zamanto ajami wanda ba larabci bane kuma ya zamanto yana da haruffa guda uku kuma tsakiyar shi akwai harfin sakin sun ka ce to ana iya masa tanwini kaga nuhun da kuma hudun ina fata mace ni lutun ina fata an fahimci ni ad misali to kaga da wannan sai su mantu suna iya ɗaukar tanwini ko da sun kasance ma'arifa ne suna iya ɗaukar tanwini mun ji wannan shi yasa dole almamnu min sarf sai ka te kayi karatunsa kayi masa dirasal mawdu'iyya ta'silan wa tatbiqan ba lokaci ne da zamu iya kawo shi ba kazzabat qaumun wahid al-mursalin mutanen annabi nuhu sun karyatar da manzanni ana akwai masu iskali annabi nuhu shi kadai aka tura kuma mutanensa an ce sun karyatar da annabawa kuma duk kissoshin da su cikin alkur'ani annabi nuhu ina aka tura musu to ya an kai haka kaga akwai abin tambaya nan waɗansu malamai sun tafi cewa saboda abinda annabawa suka zo da shi shine tauhidi kenan duk wanda ya kareta annabi daya kamar duk ya karetar da annabawan Allah ne shi yasa ce mursali wasu malamai suka ce a'a to yanzu ko da mun ce haka nan to ai shi annabi nu a lokacin annabi nawa ya gabace shi tunda shine awwalur rusul sai aka ce a ai annabi adam annabin Allah ne kuma manzon Allah ne domin annabi adam alaihi wa ala nabiyina afdalus salatu wa atammu taslim ko dai a ce an tura shi zuwa ga zurriyar shi ko kuma a ce a tun daga aljanna akwai sakon Allah da aka bashi wanda ya gaya ma Hawwa'u to kenan tun daga nan ma ya zama to manzo kenan shi nuhu awwalu nabiyyin bu'itha ila ahli al-ard ko ko awwalu nabiyyin awwalu rasul yake son cewa ba'da zuhuri shirk to kenan ta haka za a samu sai a ce al-mursalina eh guda biyu kenan malamai cikin malamai na usul fiqh ko da suka jam'i yana farawa ne daga mutum biyu to tunda annabi adamu ya gabaci annabi nuhu sai ga annabi annabi nuhu an karyatar da shi shi ma sai zaman to kenan jam'i ya fara daga mutum biyu kenan sun karyatar da annabi adamu sun karyatar da annabi nuhu kenan sun karyatar da annabawa tunda waɗansu malamai suna kafa hujjar cewa musanna yana fara jam'i yana fara ne daga musanna wasu ce sai ya kai uku to kaga in mun dauki ra'ayin su wannan yayi ko kuma dauki cewa duk wanda ya karyatar da wani annabi ya karyatar da annabawa ne gaba daya shi kenan mun huta wannan kuma shi zai kai mu da cewa dole sai mu yi da cewa annabi annabi adamu rasulun ne nabiyun ne wa rasulun sannan zai zama tuwa mursalina kenan ya zama tuwa musanna dan wanda sun kace cewa annabi ne kadai ba manzo bane kaga akan ra'ayin su kenan wannan ba zai samu ba ina fata ana fahimta ka to kazzabat qaumun nuhi al mursalin mutane annabi nuhu sun karyatar da manzanci an gane ko إذ قال لهم ونن كذبت قرية وكلمة تلك مجملة da za ka ta cikin alkur'ani ka ɗauko kisa annabi nuhu za ka yadda suka karyata shi kenan kamar ijmal ne ayoyin da suka zo a cikin surori daban-daban za su bayyana maka kuma ayoyin da za su zo bayan wanda ma za su bayyana yadda suka karyatar da annabi nuhu iz qala lahum akhuhum nuhun ala tattaqun lokacin da dan uwansu annabi nuhu ya ce musu ala tattaqun ba za ku ji tsoron Allah ba ina fata an fince ni ala tattaqun in kaga dama ala tattaqun Allah ko ala tattaqun an-nar ko ala tattaquna shirk ko ala tattaquna ghadab Allah ko ala tattaquna al-ma'asi duk dai suna iya dauka ina fata an fahimce ni amma abinda zai rajjaha wato a dauki Allah anan saboda ya ce fattaqullaha wa atiyu ala tattaqun ba za ku jin tsoro ba ina fata ana fahimta ta uslubi ne na da'awa galibin masu da'awa suna samun matsala idan suka zo da uslubi mai kaushi kaga sai ce musu ala tattaqun yanzu ba za ku ji tsoron Allah ba kaga uslubi ne mai kyau shi yasa wani lokacin mai da'awa uslubin sai ke sa ba za a iya karba abin da yake zuwa da shi ba an gane ko ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana kadzabat qaumun nuhin al mursalin id qala lahum akhuhum nuh sai ce akhuhum dan uwansu to bayan sun karyatar da annabin Allah ya za a ce dan uwansu ne babu ukhuwa tsakanin kafiri da musulmi innamal mu'minuna ikhwa ko ba haka nan bane to amma nan dole dalibin ilimi ya fahimta akwai ukhuwa insaniya duk mutanen duniya ta fuskar ɗan adam muke ya bani adam ya bani adam ɗan uwa ne ta fuskar ɗan adam muke akwai ukhuwa wataniya ɗan ƙasa guda akwai ukhuwa nasabiya ta dangantaka an gane ko akwai ukhuwa kuma wadda take kamar a ce madaniya ɗan gari guda to shi yasa in baka gane ba sai ka take ta hayaniya dan an ce wani dan uwan wani ne a'a wace yan uwantaka ake nufi ba sani ko mun fahimta ba to nan ukhuwa in yan uwan shirin da suka bi shi to ukhuwa ce imaniya amma da aka ce kazzabat waɗanda suka karyata shi ai ba yan uwan shi bane da addini sai dai a ce yan uwan shi ne ko na gari ko yan uwantaka ta jini ko yan uwantaka dai ta kasance su yan adam إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون سيتي إني لكم رسول أمين ni amintacce ne ni manzo ne kuma amintacce kaga wannan ya tabbatar da rasulun ne kuma aminun amintacce dama Allah ba zai turo mai yaudari ba dan ba zai isar da sakon Allah ba ina fata mun ji ni shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi ba a kira shi amin ba amma kuma shine shugaban manzanni don haka shi ba ba sai an ce mai amin ba mun gane wannan ko shi yasa an kace alquran nazala bihi aminus sama ila aminil ard fil baladil amin na fata an fahimta wagga irin abun gani da malamai da suke kawo to bayan wannan in muka dibi kisoshin annaba da su zo cikin suratul shu'ara galibi akhuhum akhuhum ake cewa an gane ko amma kissa ta annabi shu'aib da aka zo kazzaba ashabul aikatil mursalin idh qala lahum shu'aib nan ba a ce akhuhum shu'aib ba shi yasa malaman tafsiri suka yi sabani shin shi shu'aibu an tura shi ne zuwa ga ahlu madiyana da ashabul aika koko da ashabul aika da madiyan duka guda ne ina fata an fice ni wasu malamai suka ce an tura shi ne zuwa ga jama'a biyu dan nan da an ka zo kazzaba ashabul aika ba a ce id qala lahum akhuhum shu'aibun ba sai an ka ce qala lahum shu'aibun kaga mai har da qur'ani sai ka gane shu'aibun din ababu akhuhum in kana cin shu'ara'i ko ba ka dan bane amma waɗansu kuma suka ce azabar da aka yi musu ta bambanta domin abinda an ka faɗa ga mutanen madiyana an gane ko wa aka zallazi na zulamu saihatu an gane ko can kuma abin nan sai an ka ce cikin surutu shu'ara fa aka zahum azabu yau mai zulla to amma waɗansu malamai sun rinjiyar da cewa don ba a kawo ahuhun ba ba shi kin ba ɗan uwansu ba don ƴan uwantaka ba dole ba ne sai ta jini an gane ko sannan kuma abin da ake nufi shine wato yau mu zulla ɗin nan shi dai ne an turo musu girgije ne ya zo ya rufe su sannan aka yi musu ruwan azaba tare da tsawa ina fata ana fahimta ta fattakullah wa ati'un yace ku ji tsoron Allah ku min biyayya ko ba haka nan bane shi yasa kakka kakka kokarin ka tsoratar da mutane da kanka kai don mutane ba su tsoron ka amma ka nuna musu mutane su ji tsoron Allah in sun ji tsoron Allah to in musu kuma gare su ta kari wa ma as'alukum alaihi min ajr ba na tambayar ku wata lada shi yasa galibi idan kana son ka gane mutum yana yi don Allah baya jiran sai an biya shi shi yasa malamai suke cewa malamin da Allah ba hali yake da hali bai dace karbi wani abu na biya ba amma wanda bai da hali sai ya karbi abin da zai daukan nauyin rayuwarsa don ya taimaka ma al'umma an gane ko to amma idan muka duba dukkan wannan kissa wa ma as'alukum alaihi min ajrin min ajrin shine zo a cikin surat wato ash-shu'ara amma in muka diba can cikin suratu hud kissa annabi nuhu ba ajri yazo ba wa ya qaumi la as'alukum alaihi malan to me yasa sai an ka bambanta sai malamai suka duk da yake kissa annabi hudu ma da ta zo a cikin suratu hud ajr an kai dance wa ya qaumi la as'alukum alaihi ajra in ajriya illa ala alladhi fatarani afala taqilu to sai malamai suka ce saboda uslubi da balaga ta alqur'ani wato kissa ta annabi nuh a cikin suratu hud ta zo da wata kalima wadda take munasiba shine inda yace wala aqulu lakum indi khaza'inullahi wala a'lamu al-ghaiba wala aqulu inni malak tunda ya zancen khaza'in to kalima ta almalu ita ta dacewa da ita shi yasa an kai amfani da ita ina fata an fice ni sannan kalima ta al'ajiru ta fi faɗin ma'ana bisa ga almalu domin biyan da za a yi maka yana yiwa a baka dukiya yana yiwa a baka matsayi ba dole bane sai kuɗi shi yasa in yace ma as'alukum alaihi min ajrin ya kore ko wani kuma asalin shi ma as'alukum alaihi ajran ne amma min ajrin an ƙara min litta'kidil ma'ana na fata an fahimta وما أسألكم عليه من أجل سنتي ولا أقول لكم إني خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك أتكن سورة الأنعام كم من الله صلى الله عليه وسلم قل لا أقول لكم إني خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك ميسا يقار لكم ina fata mun fice ne a can saboda manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kalubalen da ya fuskanta ya fi na annabi Nuhu sannan kuma shine risala ta karshe gara a fito da abin baro baro abinda malamai suka cewa eh masu masu bayani amin wa iyyakum to in ajriya illa ala rabbil alamin ladata tana gun Allah na ala rabbil alamin sama Allah ba a ce saman Allah ba abinda a saman ubangiji la yajuzu isti'la ala Allah la haqiqatan wala majazan ina fata an finci ni in ajriya illa ala rabbil alamin rabbul alamin kuma shine rabbus samawati wal ardi bainahuma in kuntum muqinin in ajriya illa ala rabbil alamin fattaqullaha wa ati'un yasake bai maitawa ku ji tsoron Allah ku min biyayya shi yasa galibi karin kanuna mutane su ji tsoron Allah yafi duk wani abu an gane ko qalu anu'minu laka wattaba'aka al-ardhalun sun ka ce yanzu za mu bi ka alhali kaskantattu ne sun ka bi ka ittaba'aka al-ardhalun a qira'ata yaqub anu'minu laka wa atba'uka al-ardhaluna tabbatattun mabiyanka kaskantattu na kaga nan sun bi ka an nuna fi'ili ne jumla ce fi'iliya atba'uka jumla ce ismiya sun tabbata kuma al'arzaluna kaskantattu ma'ana kina anan sun nuna waɗanda mutane wato kaskanci ya tabbata gare su shi yasa galibi in ka diba ko cikin hadisi na sahihul bukhari babu badil wahyi lokacin da abu sufyan ya tafi kasar farisawa ko ba haka ba da herkal ya tambaye shi ko ba haka nan bane ar-rum kenan da ya tambaye shi me yace mishi wa yake bin shi atba'uhu yace du'afa yace hum atba'ur rusul dan haka kakka damu da masu rauni sun bi ka domin mai kuɗi da mai mulki da mai matsayi a duniya da mai ganin shi da karfin faɗa aji bai taɓa bin gaskiya ba sai ya ga Allah ya karfafa ta ko da shi ko ba da shi ba za a tafi sannan sai ya zawo ya bi a kaskance eh galibi fa tunda ana samun waɗanda suke da sun ga gaskiya suke binta amma galibin masu karfin fada aji shedan zai rudar da su da kuɗin su ko mulkin su ko matsayin su ko suna da karfin fada aji su ce ba za su bi gaskiya ba ina fata ana fahimta kenan wa ma as'alukum alayhi min ajrin ajriya illa ala rabbil alamin fattaqullaha wa ati'un qalu anu'minu laka واتبعك الأرذلون ai wattaba'aka al-arzalun makaskanta sun bi ka qira'ata yaqub wa atba'uka al-arzalun dama mun faɗa kuma manzanni galibi waɗanda ke bin su a farko su ne waɗanda ake ganin ba kowa ba ina fata mafince ni saboda shi mai kuɗi dukiyar shi yadda zai tara ta ya haɓaka ta ne yadda dame shi mai mulki abin da ya dame shi ya zai iya ci gaba da mulkan mutane ya bautar da su in ba tsoron Allah yake yi ba mai karfin faɗa aje na ganin shi bai buƙatar ka kai kai da ka da buƙatar yanzu ka samu kai kai da buƙatar kuɗi kai kai da kai ka buƙatar yanzu ka samu magana magana ka ta yi tasiri a cikin al'umma kai kai ne kake da buƙatar misali jama'a shi wadatacce ne bai da buƙata shi kullum su ne suke yakar da'awa kuma abu na gaba su suna ganin kamar galibi in dai da'awa ta Allah ce ta zo ne da ayi adalci a mutumta al'umma kenan suna ganin kamar kana son ka sa mutane su daina musu biyayya shi ba za su yarda da kai ba ina fata ana fahimta sai dai in sun ga Allah ya sama abin albarka ya karɓi da ba yadda za su yi sai su dangana wanda adda rabu to qala wa ma ilmi bima kanu ya'malun yace me sani na ga abin da suke aikatawa ina fata ana fahimta ta ni ban san abin da suke aikatawa ba yau da gobe ko ba haka nan bane sai kuma yace wa ma ana bi taridil mu'minin ba zan kori muminai ba kaga nan ana abin da kamata mu gane kenan su sun nema gare shi ina fata an fahimce ni ya kore su galibi kuma haka mutane suke so su wadanda suke ganin su ne an wani abu su kullum gani suka yi ko makaranta idan mutum yana ganin shi dan babba ne ko dan wani babban mai kuɗi ne ko dan wani babban mai mulki ne har manyan malamai sai suna ganin su sun fi mutane sai dai a ba su nasu karatu nasu da daban sai dai a ba su nasu lokaci nasu da daban da abin da ya kama da haka shi ko ilimi bai ɗaukar wannan duk mutumin da bai kima mai karantar da shi ba bai samun karatu malami ko ya kware in ka ga yana karantar da wanda bai ɗauki karatu mai munci ba galibi wani lokaci wato yanayin rayuwa na babu kuɗin shinkafa sai a yarda a tahi amma dai ba wai karatun za a yi ba ina fata ana fahimta ta yawwa al'ilmu ya alu wala yu'la alaihi ina fata ana fahimta ta shi yasa ku za ku ga cikin adab za ku ga ana kawo wa manya-manyan musamman a zamanin daular abbasiyya za ku ga suna ɗaukan mu'addib masani wanda ya kware sai ya karantar da 'ya'yansu suna so a kimance 'ya'yansu amma cikin 'ya'yansu waye karatu ba su yi saboda ba su ɗauki abin da muhimmanci ba ina fata ana fahimta ta to almuhimmu dai sun ɗauke su kaskantattu dama galibi saboda shi wanda bai da dukiya kamar mai kuɗi shi gani shi duk wanda bai da kuɗi kaskantacce ne mai mulki gani duk wanda bai da mulki kaskantacce ne ina fata ana fahimta ta alhali kuma ba haka nan bane a'a ni'imar da Allah ya ma daban inda ka sata daban idan mutum bai da girman kai yana da mutumta mutane sai Allah ya ɗaukaka shi idan mutum yana da kuɗi ko mulki ko ilimin duniya kai ko ilimin addini ne idan ya zama to yana walakantar da mutane to sai Allah ya kaskantar da shi don bai yi aiki da ilimin shi ba shi yasa babu mai kima sai mutumin da sun kima mutane idan wato kan rena mutane to kar ka san tsammanin kana da kima a wajen su ina fata ana fahimta ta shi yasa ake cewa mai girman kai kamar mutum ne wanda ya hau kololuwar dutse idan ya leko ƙasa ya yake ganin mutane yan ƙarana idan sun tara da kai suna dibin shi karami to haka ne yana kallon mutane kaskantattu suna kan shekai kaskantacci yana fata ana fahimta ta Allah kai mu nutsari wa atba'uka al-ardhalun kaskantattu shi sama yazo cikin kisa zaku ga yana cewa wala aqulu lil ladina tasdari a'yunukum lan yu'tiyahum Allahu khaira ko ba ka dan bane wa ma ana bi taridil mu'minin ko ba ka dan bane ni ba zan kore mu'min ne ba dan sun nemi ya ya kore su ko ba ka dan bane wa ma naraka tabaka illal ladina hum aradhiluna badiyar ra'i wa ma narakum alayna min fadlin bal nadhunukum kadibin almuhim sun nema wannan kuma shi ma zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an nema gare shi Allah ce wala tatridil ladina yad'un rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha ma alayka min hisabihim min shay'in wala min hisabika alayhim min shay fatatrudahum fatakuna min adh-dhalimin ma'ana in dai kana da makaranta wani mai dan mai kudi yazo ya ce a to yanzu abin da za a yi mallan akwai sauran almajirai mu a bamu kaga wannan ai ba karatu za a yi ba tambada shi ina fata an fahimci ni an gane ko to irin wannan kuma ba za a kausa sa mishi magana ba a farko za a nuna mai a'a shi karatu ana son kowa ya samu nashi rabo saboda yana daga cikin matsalar da muke fama da ita idan mutum ya zo farko baka gane ɗabi'arsa ba kada ka kausa sa masa magana shi dan adam ana kausa sa mishi magana ne daidai yadda an ka fahimci inda ya dosa ina fata mace ni yanzu misali idan mutum ya zo ya ce a daina karantar da kowa shi a karantar da shi sai ka ce to an kai haka nan ai ba a samu ci gaba ba gara dai jama'a kowa yayi karatu ya samu nashi rabu to in sai ya nuna dole dole sai an yi haka to nan ne sai ka shi ma zaka dan bi wani abin nan wani uslubi idan wurin nashi ne ka fahimce ni to sai ka yi tunanin ya za ka yi ka bar wurin dan ba dole bane sai an yi gaba da gaba ka fahimta sai ka nemi wani wuri ka ce to jama'a mu koma wani wuri shi kenan magana ta riga ta kare ba dole ba sai kun yi gaba da gaba to in aka zo wurin da ba nashi ba kuma yake son sai ya hana to kaga nan an samu matsala ina fatan kuna fahimta yawwa shikenan wa ba ana bi taridil mu'mini sace in ana illa wa ma ba zan kori mumin ne ba fi'ili na tsara da yana nuhin kora tsara da yatrudu sai ka koma cikin babu sarf ka san babu fi'il kenan an gane ko ba a ce tsara da yatradu ba a ce yatridu a iya sani na sai a ce yatrudu fa'ala yaf'ulu ba zan kori mumin ne ba nan sai ka kawo illa me yasa ce ba zai kore su ba saboda ba suna da imani koran mai imani ko bala'i na har kafirai ba za a kore su ba ayin yarda su zo su ji da'awa ina fata an fahimce ni in ana illa nadhirun mubin ni ba komai bane face mai gargadi gargadin nan mubin bayyanannen gargadi an gane ko bayyanannen gargadi shine in ana illa nadhirun mubin to ko kuma in ana illa nadhirun mubin in mun dauki mubin mai ta'addi ne ba lazimi ba ni mai gargadi ne mai bayyanar da gargadinsa to anan malaman da suke kallon albalagal qur'aniyya suke cewa musamman in ka diba cikin at-ta'birul qur'ani ya kawo wannan da kuma sauran littattafai da suka tattauna akan balagal qur'aniyya a cikin suratul ahqaf manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa qul ma kuntu bid'an min ar-rusuli wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum in attabi'u illa ma yuha ilayya wa ma ana illa nadhirun mubin amma nan kuma annabi Musa ce in ana illa nadhirun mubin me bambancin wa ma ana illa nadhirun mubin da in ana illa nadhirun mubin ta fuskar har da dai an kare mai mai har da ko da ma da in ai kare sai ka riki eh in kana cikin shu'ara eh in can kuma kana cikin ahqafi ma mai har da ko ba karan bane amma ta fuskar balaga fa to ta fuskar balaga in in illa ta zo bayan ta in an ka kore da in tunda in asalin ta sharadi ta amma illa ta zo bayan ta sai ta koma wato kamar hasr ni ba komai bane face mai gargadi ina fata an fahimce ni nafiyun ne wa isbat to amma sai sun ka ce in an ka kawo in yafi karfin ma'ana bisa ga ma ma'ana in ka ce in ana illa nadhirun mubin ta fuskar balaga kafi nuna ni ba komai bane illa mai gargadi wa ma ana illa nadhirun mubin lalle nafi lalle nafiyuna amma wancan din yafi karfi to me yasa kenan qur'ani to sai ya bambanta kuma ba kadan bane eh to ina hujja kuma yasa ya bambanta sai malamai suke cewa can cikin suratul ahqaf maqam ne na da'awa an gane ku da'awa ce manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yake yi ma kuntu bid'an min rusuli wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum in attabi'u illa ma yuha ilayya wa ma ana illa nadhirun mubin amma a cikin suratul shu'ara fito na fito ne ake yi ana tattaunawa ne ana ba juna hujjoji to nan kuma kaga ai dole sai an buƙaci mi sai an buƙaci ta uslubi mai ƙarfi kaga sun ce anu'minu laka wattaba'aka al-arzalun qala wa ma ilmi bima kanu ya'malun in hisabuhum illa ala rabbi law tash'urun wa ma ana bi taridil mu'minin anni mai yi wani abu ne sai ce in ana illa nadhirun mubin kaga sirri na wato balaga ta alqur'ani sai ce in ana illa nadhirun mubin qalu la illam tantahi ya nuhu latakunanna min almarjumi sun ka ce in baka bari ba ka da zaka zama to daga cikin wadanda za a jefe ko a jefe da duwatsu ko kuma a'a a jefe ka da magana a tsitsini maka ko ba ka dan bari sun ta wani suna ganin na arrajmu alma'nawi ne ba alhissi ba shine a tsitsini maka zaka zama to tsinanne a cikin al'umma tunda ka zo da abin da ya saba mutane ko kuma marjumi ne za a jefe ka ko kuma dukkan biyu ma za a yi maka eh mi zai hana su jefe shi su tsitsine mishi da bakin su tunda suna ganin ya saba ma'allolin su kuma su ce za su jefe shi duka abin nan ne kaga wannan yake nuna cewa annaba suna farawa ne da halatu da'f hali na rauni tunda da jejin za a jefe ka ai an san kenan baka da mutane masu karfi ina fata an fince baka iya kare kanka amma Allah zai baka kariya shi yasa galibin masu taimakon addini ana farawa ne taimakon addini da kadan kadan makaranta za a fara da mutum biyar goma in Allah sabata albarka sai ta zan jami'a na fata ana fahimta ta haka da'awa take farawa amma an ce sai an samu komi za a yin da'awa ko sai an samu komi za a fara karatu to sai kiyama ta tashi ba karatu na fata mu ce ne makaranta sai an kawo AC da komi da komi sannan a fara karatu ya ba a shirya makaranta ba yawanci za a samu kuɗin da za a gina ta a kawo AC a kawo komi da komi sannan a fara karatu shi na hana kai dai ka fara gwargwadon abin da Allah ya baka ka ci gaba haka kasuwanci in ka ci sai an baka miliyoyi da kasuwanci lokacin ba za ka iya ba kasuwanci yana buƙatar ka fara ma da kaɗan don ka san jama'a ka san yadda ake yi ka san inda ake samu kaya masu sauki ka samu kuma client customers dama shine kasuwanci mutumin da yake da kuɗi aka bashi miliyan ɗari ya fara kasuwa yana yiwa kuɗin su ƙare bai samu komi ba amma mutumin da yake da jarin miliyan biyar amma ya san masu ɗauka kaya ai kasuwanci ya kare ko baka da kodala ka san inda zaka je ka samu kaya da sauki a baka su kuma ka san inda za su ɗauka gare ka shikenan kasuwanci ya kare ina fata ana fahimta ta to almuhimmu dai annabi nuhu la takunanna minal marjumin zaka zama to cikin waɗanda za a jefe ko ba ka ba kenan wannan cikin yana cikin halin rauni qala rabbi inna qaumi kadhabun ya kuma ma Allah ya ce Allah mutane na sun karyatar da ni ma'ana yayi yayi shi yasa akwai abin da baka san gaibi ba ko ba haka nan bane amma zaka iya fahimta yau da gobe shi yasa wani zaka ga abin da mutane suke faɗa kan shi yana saurin faruwa akan shi saboda sun rage sun rayu tare da shi sun san aƙidar shi na fata ana fahimta ta kenan galibi ko an san wannan abin haka zai kasance faftah baini wa bainahum fathan nan faftah ba ana nufin a buɗe ƙofa ba nan ai hukumci in tastaftihu faqad ja'akumul fathu wa yaquluna mata mata hadha al fathu in kuntum sadiqin kuma kana bane dan ba ana nufin a buɗe ƙofa ba nan ana nufin ai hukumci eh dalibi ilimi ai hattara faftah baini wa bainahum fathan kai hukumci tsakakkaniya da su wa najjini wa man ma'iya minal mu'minin Allah ka tsirta da ni da ke tare daga cikin mu'minai na addu'a ce yayi an karba ma wannan addu'a ko ba a karba ba an karba ta don Allah ya tsiratar da shi ina fata an fice ne ayoyin da suke nuna an tsiratar da shi suna da yawa cikin alkur'ani mai girma shi yasa sai ka dauko kissa annabi nuka kaga ta zo wurare daban-daban in muka duba cikin kissar cikin suratul nuh akwai sura ma suratul nuh wadda ta fayyace da awarsa ko ba ka nan bane in muka duba kuma kissarsa ta zo a cikin surat wato yunus kissa shi ta zo a cikin suratul a'raf ta zo a cikin suratul hud kaga sai ka tattaro su inda anka kara wani abu ko ko inda anka ba ambaci wani abu ba sannan sai ka hankalta ma uslubin ko wace sura ya bambanta da wata shi yasa can za a kawo wannan ba a kawo wannan ba ina fata an fahimci ni ma'ana zaka iya kallon kissa a jumlace ka haɗo ayoyin zaka iya kallon a uslubin wannan sura me yasa ya bambanta da uslubin waccan sura domin kissa sai ga yadda aka kawo ta salon da aka kawo ta take gudana a kan shi a wata sura ba irin wancan salon bane saboda uslubin sura ya bambanta duk da ke kisa ɗai ce ba sai ko min fahimta ba yawwa to ai annabi nuhu yayi addu'a ya ce wani jini mamma yamin almu'min kuma Allah ya tsiratar da shi in ka dibi yadda Allah ya tsiratar da shi kuma an yi bayani sai Allah ce fa anjaynahu kuma kadan bane sai muka tsiratar da shi wa man ma'ahu da wanda yake tare da shi fil fulki a cikin jirgin ruwa almashhun wanda yake ciki a nan sai ka ɗauki ƙa'ida ta al'ijmal wa tafsil an jainahu mun tseratar da shi to ya aka tseratar da shi ko ma cikin suratu wato al-hud don a arafa ita ma bata fayyace ba amma hud ita ta fayyace yadda an ka tseratar da shi ina fata an fahimce ni don an ka ce hatta idza jaa amruna wa farat tanur qul nahmil fiha min kullin zawjayn ithnayn wa ahlaka illa man sabaqa alayhi alqawlu wa man aman wa ma amana ma'ahu illa qalil wa qala irkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim wa hiya tajri bihim fi mawjin kal jibal wa nada nuhun ibna wa kana fi ma'zilin ya bunayya irkab ma'ana wa la takun ma'al kafirin qala sa'a آوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلئي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم أن فصل يد عن كثير الإجمال والتفصيل mun gane ko wa man ma'ahu da suke tare da shi to waɗannan da suke tare da shi ba a kasifofin su ba amma qur'ani ya nuna yan kaɗan na don Allah ya ce wa ma amana ma'ahu illa qalil ina fata an fice ni fil fulki a cikin jirgin ruwa ba a kawo wani bayani ba akan jirgin ruwa anan sai mu dauki bayani na loga kalima ta al fulku wani lokacin ana nufin jirgin ruwa daya kalima ta al fulku wani lokacin ana nufin biyu ko uku ko hudu ko dubu ko biliyan ma dusu da dauka al fulk inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil layli wan nahar wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'u nas na al fulku ana nufin jinsi don ba jirgin ruwa ne ke guda ne ke dauka miliyoyi ne arama ina fata mun fice ni sai zaman to tana iya daukar jam'i tana iya daukar mufradi duk da yake wani yana iya ce a'a ba kalmar ce take daukar jam'i da mufradi ba al zaka hankalta ba akwai al ahadiyya tana irin guda akwai al wadda take jinsiya sai zaman to a'a nan al din ce ta bambanta su ina fata an fahimce ni Na'am.
eh to bayani ne dai kowa zai iya kame shi na'am eh Allah ya da lada amin wa iyakum wa jami'al muslimin okay fa anjanahu ma'ahu fil fulkil mashhun a cikin jirgin ruwa wanda yake cike shine mashhun shi yasa ake kiran babban mota wadda ake malodi shahina shi yasa kuma ake kiran yanzu yi ma batiri an gane ko uh, caji sai a kira shi wato shahan domin za a caza shi ne da wuta a mai lodi mm, a ran ma na'am eh, larabcin zamani ne na'am Eh, kuma da- daga turanci ne suka ɗauke shi domin kalima ta charge tana nufin an ɗora maka nauyi charge Mm.
eh in in ka diba kamar eh, saboda su turawan suke da na'urar sai aka eh, dole gare su ne za a ɗauko wannan abin nan eh aramba eh dole na aramba dole na dole na dole na Eh, Na'am.
eh, dole na ka rinka dibiyan alakat bainal lughat Mm.
eh fa anjaynahu ma'ahu fil fulkil mashhun kaga sai ce fa anjaynahu mun tsirata da shi kafa un bai ce thumma anjaynahu ba Na'am.
saboda bayan yayi wannan addu'a da yace rabbi inna qaumi kazzamun ba a samu lokaci mai yawa ba ina fata an finci ni kuma kafin ma eh, eh, a tseratar da shi sai da an ka gaya mai cewa ai lamari ya kari dan Allah ya ce wa uhiya ila nuhin annahu lan yu'mina min qaumika illa man qad aman fala tabta'is bima kanu yaf'alu kuma jirgin nan na an ce an tseratar da shi daga jirgin amma ba a hadu mi ya faru ba shin jirgin shi annabi nuhu shi yayi shi ko ko kawai aka Allah ya sauka mai da shi ko yi mai shi an kai amma suratu hud ta nuna annabi nuhu shi yayi shi wasna'il fulka bi a'yuna kuma da umarnin Allah akai wa wahayina wa la tukhatibni fil ladina zalamu innahum mughraqun wa yasna'ul fulka kaga shi yayi shi Na'am.
ina fata na fahimta ta yawwa sannan kuma jirgin shin da mi aka yi shi Allah ya ce wa hamalnahu ala zati alwahin wa dusur
Allah ya san gari na.
آمين آمين في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعد الباقين sannan muka nutsar da ba'du bayan waɗancan albaki na waɗanda suka yi saura Mm.
waɗanda suka yi saura tunda jama'a biyu ce muminai da kafirai Na'am.
to tunda an tseratar da muminai me ya saura an sai an ka nutsar da su ina fata an fahimce ni Na'am.
to kaga ba'dul baqin kina an nutsar da su shi ma sai ka ɗauka aghraqna mujmal ne yana buƙatar tafsili ya aka nutsar da su an nutsar da su ne da ruwa Na'am.
Allah ce fa fatahna abwaaba samai bima'in munhamir wa fajjarna al-arda uyuna ina fata mun faltaqa al-ma'u ala amrin qad qudir ina fata mun fince kaga yadda an ka nutsar da su kenan ruwa ne aka eh, sanya suka abin nan kuma Allah ya faɗi dalilin da yasa aka nutsar da su mimma khati'atihim ughriqu fa udkhilu naran falam yajidu lahum min dunillahi ansara Na'am.
آه، ثم أغرقنا بعض الباقين كاغا قصة النبي موسى سأنك وأغرقنا ثم الآخرين نكو أنك ثم أغرقنا بعض الباقين سنمك نصد ودن سكي سورة ba'adu bayan haka albaki na waɗanda suka yi saura don dama ba mumin ne bane kuma waɗanda sun kai sauran nan akwai mata annabi nuhu ciki akwai dan annabi nuhu ciki wanda ba su yi imani ba wannan ayoyi kuma sun yi bayanin su daraballahu mathalan lil ladina kafaru imra'atan nuhin wa imra'atan lut qanata tahta abdayn min ibadina salihin fa khanatahuma falam yughniya anhuma min allahi shay'a wa qila idkhulan nar ma'a dakhin dan annabi nuhu bai yi imani ba ayoyin da makaranta cikin suratu hud eh, wa nada nuhu ibnahu wa kana fi ma'zilin ya bunayya kam ma'ana wa la takun ma'al kafirin qala sa'awi ila jabalin ya'simuni min al-ma qala la asima al-yawma min amri الله الا هو الرحيم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين wannan ya nuna cewa shari'a ta Allah ce duk ilimin annabi duk ilimin annabi Nuhu duk hikimar shi ta da'awa bai sa ya shiryar da matar shi ba bai sa ya shiryar da dan shi ba dan haka kai baka isa ba dan kana da aka ce dole mutane sai sun yarda da kai Gaskiya ne.
matar shi tana da tana da cikin mutane mafi kusanci da shi haka dan shi amma karshe kuma su yi imani ba da haka wa ya gaya maka dole ne in kai da awa sai an karba kai dai kai fatan abin da kake akan shi gaskiya ne kuma ka faɗi gaskiya kuma kai fatan Allah ya kashe ka akan shi kuma kan fatan duk wani wanda adda rabo Allah ya bashi iko wannan na farko kenan na biyu kuma abin da zaka ganewa ba yawan mutane ne ke sa wai ya nuna ban aikin da kai wa musulunci kafewa ne daraja dan da yawan mutane sun bi ka dan duk da awar da annabi nuhu ya kaji Allah cewa ma amana ma'ahu illa qalil kuma biki na daga cikin ulul azmi minar rusul dan haka dan mutum dubu yanzu dan wani mutum mutum dubu ɗari sun bi shi to shi ko annabi nuhu qalil sun ka bi shi shi kenan sai ka annabi nuhu daraja wajen Allah ba haka ake nufi ba Na'am.
yana yiwa mutane da dama su bi ka wani yan kadan su bi shi amma na shi sai fi ka daraja wajen Allah Na'am.
shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa ya'ti nabiyyun wa laysa ma'ahu ahad akwai annabin da zai zo ko mutum guda bai karba mishi ba in yana da da bai bi shi ba in yana da mata ba su bi shi ba ba wanda ya bi shi amma wannan ba shi ke sauke shi daga matsayin shi na annabin Allah ba don kai kana mallami mutum dubu sun bi ka Na'am.
na fata ana fahimta ta Na'am.
ثم أغرقنا بعض الباقين المهم التي إن في ذلك لآية wannan ya maimaitu lalle tabbas a cikin wannan akwai aya ko ko kace akwai jinsin ayoyi daban-daban kuma kana aktharuhum mu'minin da yawansu ba za su yi imani ba eh, kenan kalilan ne ma ma tu'minun wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim inna littawkid tabbaci lahuwa eh, rabbaka الرب الخالق المالك المدبر الكاف الإضافة للتشريف كما كان بني لهو اللام للتأكيد هو إن للفصل والتأكيد للتأكيد آه، العزيز يا كاوش بالألف واللام ترجع كوبي كألف واللام با الألف واللام لزيادة التأكيد الرحيم الألف واللام لزيادة التأكيد العزيز مبوايي ne mutanen annabi Nuhu ba su buwaye Allah ba don kafircin su kenan mutanen Makka ba za su buwaye ka ba kuma duk mai da'a akan gaskiya kafirai ba za su buwaye Allah ba kada sa tsammanin sun buwaye Allah Ar-Rahim Allah mai jin kai ne yana jin kan bayinsa ina fata an fahimce ni sannan da kaga ya halakar da su ba dan bai da rahama bane dan bu su cancance ta bane to ina ganin kissa annabi Nuhu nan muka zo ƙarshenta ƙala rabbi inna qaumi eh, kazzabun kazzabun wannan shine yadda ƙura suke karantawa amma yaƙub ya karantawa kazzabuni shi da ya'u ne ke karantawa to da haka ustad dr fadil samun ra'i galibi wani lokaci cikin albalagar qur'aniya zaka ga yana bambantawa tsakanin wasu eh, lafuzza an gane ko No.
kaga ne yanzu kazzabun ba a kawo ya'un ba amma kira ta yaqub kazzabuni ina fata an fahimce ni to sai kaga wani lokaci ustaz dr fadil samun ra'i ya amfani da inda an ka shafe da inda ba a shafe ba to irin wannan bai tabbata sai in duk kira'o'i sun tafi akan salo guda in ba su tafi ba to balaga cikin kira'ar da yayi bayani take ba cikin sauran kira'o'in ba ina fata ana fahimta ta misali zai ga ya kawo fala takhshawhum wakhshawni to kaga sai ka ce a cikin bakara ba- a- a a cikin misali suratul ma'ida da bakara misali wani lokaci sai kira amfani da kira'a ta hafs bai san da cewa akwai kira'o inda su sun tabbatar da ya'un ba to kenan balaga da yake son ya fitar a cikin kira'a ta hafs ce take tun da riwaya ce ina fata amince riwaya ta hafs misali ko kuma riwayoyin da sun ka tafi akan haka amma riwayoyin da ba su yi akan wannan ba to wannan balaga babu ta shi yasa an kami ma'akhir da dama saboda ba mutakassis bane a cikin ilmul qira'at da yake ya san balaga ban san ko mun fahimci wannan ba to wannan shi dai ne abinda eh, zan iya faɗa a gurguje a ƙarƙashin wannan kissa sai dai kuma a wani lokaci darasi na gaba idan Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara ya bamu dama سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
Allah ya saka da alkhairi.
آمين Amin.